الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 12 ga watan shida shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna da cikin kitabun buyu mun tsaya ƙarshen babi na arba'in da hudu babanta ke tabbatar da shine zabi wanda yake na mazauni shine kamar yadda malam Allah ya ji kansa ke cewa babun ko kuma babul babun albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa wato mai saye da mai sayarwa na kan zabi in ma a zartar da ciniki ko a fasa matukar ba su rarraba ba wanda wannan zabi na mazauni abu ne wanda dalilai daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka tabbatar da shi tare da cewa malaman malikiya da malaman hanafiya su suna ganin cewa ba maganar zaɓi na mazauni idan mai saye ya zo kan kayan mai sayarwa idan suka kashe ciniki ya ce ya sayar masa ya ce ya saya to ko da ba a rarraba ba su ciniki ya tabbata ba maganar a dawo a ce an fasa sun kafa hujja da wasu dalilai na daga cikin dalilan su fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu auku bil uqud ubangiji ta'ala ke fada yake cewa ya ku mu'minai wato ku cika game da alkawullan da kuka yi lafazin al'uqud jam'i ne na al'aqad na daga cikin karkashin abinda wannan aya ta game shine ciniki to don haka malamai sun maida musu martani ta fuska daban-daban tare da cewa wannan hadisi tawili suka yi ta masa amma kuma tawilin da ba zai samu gun zama ba saboda zahirin hadisin abin da yake tabbatarwa inda aka yi ciniki idan ba a rarraba ba kowanne da mai saya da mai sayarwa kowa yana da 'yancin da zai iya tada wannan ciniki amma idan aka riga aka rarraba to ba maganar wani ya dawo ya ce ya fasa sai dai ya yi lallashi ya nemi cewa a rangwamta masa shine anan malam ya ce wa bihi qala ibn umar da wannan zabi na mazauni wato ibn umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasin mu na yau insha Allah yadda ibn umar wato ya tabbatar da wannan zabi na mazauni kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakanan shurai alkali Allah ya ji kansa an kawo masa ƙara mutum biyu ne suka yi ciniki bayan sun gama ciniki ɗaya ya sayar ma da ɗaya gidansa sannan shi wanda ya saya kafin a rarraba sai ya ce kai gidan nan fa ba ni da buƙatar shi don haka na fasa ba ni kuɗi na shi mai gidan sai ya ce masa ai tun da na rigai na sayar maka maganar ka fasa ma bata mata su ba a lokacin nan suka kai ƙara wato zuwa kotun alkali shurai a lokacin nan alkali shure ya tambaya an rabu ya suka ce masa ya ce to ai ciniki yana da yancin da zai ce ya fasa sai ce domin manzon Allah ya faɗa albayyi ani bil khiyari malam ya tafarraka me saye da me sayarwa suna kan zabi matukar ba su rarraba ba shine malam anan ya ce kenan wa shurai da shurai alkali wanda shurai alkali ne wanda ya nada shi alkalanci aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda sannan wa sha'abi wato da al'imamu sha'abi shine amir ibn sharahil da dawus ibn kaisan al-yamani da abba ibn abi raba da ibn abi mulaika shine abdullahi ibn abi mulaika gaba ɗayansu da shuraih da sha'abi da dawus da abba da ibn abi mulaika gaba ɗayansu tabi'ai ne kowane ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da wannan zaɓi na mazauni tare da cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun wuce a lissafa to shine malam ya shigo da hadisin Hakim ibn Hizam Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa me saye da me sayarwa suna kan zabi matukar basu rarraba ba ana iya zartar da wannan ciniki ko kuma a fasa sai ce fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya a cikin cinikinsu babu wanda yi rufa-rufa shi mai saye ko shi mai sayarwa wa bayyana suka bayyanar da hakikanin lamarinsu mai kaya ya bayyanar da hakikanin abin da kayan shi yake tattare da shi in mai kyau ne ya tabbatar da cewa mai kyau ne in yana da wani aibi ya fito ya faɗa ma mai saya cewa kayan nan yana da illa kaza da kaza haka shi ma wanda yake mai sayan ya yi gaskiya a cikin lamarinsa manzan Allah ya ce buri ka lahu ma fi bai ihima za a sanya albarka a cikin cinikinsu albarka abu ce wadda ke hannun Allah idan ya saka ta a cikin abu ɗan kaɗan sai ya zama da yawa in mai yawa ne kuma amfaninsa sai ya lullunka sai ce wa in kaza ba idan ku suka yi karya wa katama suka kunye aibi zan Allah ya ce mu ikat barakatu wa ihima za a shafi albarka ta cinikinsu yanzu misali mai kaya yakan iya yin karya ya ce an taya alhali ba a taya ba wanda ake kiran shi alkhilaba wato saran baka ba a taya kayanka baka ce an taya kaga wannan karya ce ko shi mai saya ya zo ya ce maka kayan nan fa a wurin wane ma kaza yake sayar da shi alhali ko ba haka bane ko ya ce na taba sayan wannan kaya kaza na sayi shi alhali bai taba saya ba to idan mai saya da mai sayarwa suka yi karya a cikin cinikinsu suka boya ya bi manzan Allah ya ce za a shafe albarka daga cikin cinikinsu shi kuma duk abin da mumini yake fama a rayuwarsa Allah ya saka albarka a cikin lamarinsa don haka duk abin da ka same shi in dai ba ta hanyar da Allah ya halitta ko ya taru to zai watse kuma ko ya taru kai ba za ka amfana da shi kuma zai zame maka nauyin hisabi ne a kanka a gobe kiyama malam ya shigo da wannan hadisi domin tabbatar mana da zabi wanda yake nuna mazauni haka ya shigo da hadisi na biyu hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa almutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai al khiyar manzon Allah ya ce mai saye da mai sayarwa kowanne ɗaya daga cikin su yana da zaɓi akan ɗan uwansa in ma a zartar da ciniki ko a fasa manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba sai ya ce illa bai al khiyar yace sai dai in ciniki ne wanda yake na zabi ma'ana zan sayar maka da wannan mota je ka ka hauta zuwa sati guda in ka ga ta yi ka zo mu tabbatar da ciniki idan ba ta maka ba daga nan zuwa sati ka dawo da ita ka karbi kudinka to wannan ciniki baya tabbata sai idan sati ya shiga ya cika kenan duk abin da aka yi shi akan garanti je ka ka jarraba shi zuwa lokaci kaza in ka ga yayi to idan ko bai yi ba kafin daga nan zuwa lokaci kaza ka dawo da shi to in an yi wannan ciniki ko da an rarraba wannan ciniki bai tabbata ba kana iya dawowa ka ce ka fasa kafin wannan lokaci ya cika shi ma yana iya cewa ya fasa misali muka yi alkawalin kwana uku da kai zan je in jarraba zuwa gobe zuwa jibi ina iya dawowa in ce na fasa kai ma zuwa gobe zuwa jibi kana iya dawowa ka ce ka fasa wannan ciniki amma ran da kwana uku ya cika ban dawo ba na ce wannan abu bai mun ba aka waye gari rana ta hudu to wannan ciniki ya tabbata ba maganar in dawo in ce bai ba za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza khayyara ahaduhuma sahibahu ba'da al-bayy idan daya daga cikin masu cinikayya ya ba ɗan uwansa zaɓi bayan ƙulla ciniki faƙad waje balbayu tabbas wato ciniki ya cancanta kafin a rarraba misali kai ne kaga wani abu a wajena kana da buƙatar shi sai na ce zo mu yi ciniki ka zo muka yi ciniki sai na ce masa wane kayan nan in kana buƙatar shi a yanzu mu tabbatar da ciniki ba maganar kenan wani zaɓi na mazauni in kaga kana so yanzu a tabbatar da ciniki ba maganar fasawa idan na baka wannan zaɓi ka yarda ka amince aka yi ciniki ko da ba mu rarraba ba to wannan ciniki ya tabbata ba maganar ka dawo ka ce ka fasa haka kai ma mai sayi lokacin da ka zo kan kayan mutum to wane ina buƙatar abu kaza in ka ga ka sayar mun a yi ciniki ba maganar kai kawo akan wannan in na yadda na amince na sayar maka to ba maganar in ce na fasa ko da ba mu rarraba ba shine a nan kenan zaɓi ne na baka wani in ka ga abin nan ka sayar da shi ka sayar da shi in ba ka sayar da shi ba shi kenan kamar yadda mai kaya zai ce maka kai in kana saya ka saya in ba ka saya ka bari an gane ko in ka gaya maka kawai ba da kuɗi ba maganar kai kawo ba maganar dawowa to anan shine yace babun idza khayyara ahaduhuma sahibahu ba'dal bay'i idan ɗaya daga cikin masu cinikayya ya ba dan uwansa zabi bayan kulla ciniki an gane ko bayan kenan an kulla ciniki ka saya na sayar ma to wannan fa ba maganar a dawo kai raka amince kace kai raka amince yace faqad wajaba al-bay'u malam yace tabbas ciniki ya wajaba kafin a rarraba ba maganar dawowa shine anan malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa idza tabaya ar-rajulani manzon Allah ya ce idan mutum biyu suka kulla ciniki lafazin ar-rajulan anan lamu hukuma lahu ko da mata ne idza tabaya ar-rajulani idan mutum biyu suka kulla ciniki ka saya na sayar ma manzon Allah ya ce fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an manzon Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin su yana da zabi akan azartar da ciniki ko a fasa malam ya tafarraka manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba wa kana jami'an kuma suka kasance suna tare kenan abu daya an gane ku ita wannan rarraba malamai suka ce ba ta da wata ka'ida da za a iya iyakancewa dole ne a koma zuwa ga al'ada duk abin da za a iya cewa wane ya rabu da wane to wannan kenan za a iya amfani da shi yanzu misali nan da ya ai muna zauna ana karatu da kai da ɗan uwanka sai kuka yi ciniki ka saya ka ce e ya ce to na sayar ma zuwa jimawa sai ka tashi ka je ban ɗaki ka dawo kai arwalla ka dawo ka zauna shi a iya cewa ka rabu da shi ba za a iya faɗa ba amma lokacin da aka gama karatu kai ka tafi gida shi ya tafi gida an rabu ko ba a rabu ba an rabu kenan don haka ita wannan rabuwa za a koma zuwa ga al'ada yanzu misali ni da kai ne muka shiga mota daga nan za mu tafi zuwa yamai sai muka yi ciniki tun a cikin mota yanzu misali mun yi maraɗi sai muka ɗan sauka aka je aka yi sallah aka ɗan ci abinci aka dawo aka shiga mota aka yi gaba a iya cewa mun rabu ko mun rabu kenan sai mun je mun sauka a tashar mai kowa ya dauki kayan shi an rabu sannan kenan ciniki yakan iya tabbata amma kafin mu isa mai ina iya cewa na fasa kai ma kana iya cewa ka fasa kenan a nan abin da ake bukata kenan rabuwa a nan ya zamantu a al'adance cewa wane ya rabu da wani ko kuma misali bulaguro ne muka yi sai muka je gari gaba ɗaya da ni da kai baki ne sai muka sauka a gida ɗaya muna tare nan muke kwanci nan muke tashi muka yi ciniki da kai to kafin mu rarraba mu gama kwanukan da za mu yi mu dawo to wannan kasancewar kowa daga cikinmu yana iya cewa ya fasa da haka kenan rabuwar malamai suka ce dole a koma al'ada shine yace malam ya tafarraka wa kana jami'an matukar ba su rarraba ba wa kana jami'an suka kasance a tare sai ya ce auyu khayyir ahadu kuma al'akar manzon Allah ya ce kuma matukar ɗayansu bai ba ɗan uwansa zabi wannan ma'aduf ne ala malam ya tafarraka kenan malam yu khayyir ahadu kuma al'akar matukar ɗayansu wato bai ba ɗan uwansa zabi ko kuma au anan ka ɗauke ta bi ma'ana illa an an gane ko kenan aw yukhayyira ahaduhuma al-akhar ai illa an yukhayyira ahaduhuma al-akhar sai dai idan daya daga cikin su ya ba dan uwansa zabi lokacin da aka kulla ciniki to wani ba maganar dawowa fa kai raka amince nace ina yarda na amince to koda ba mu rarraba ba wannan ciniki ya tabbata domin na baka zabi shine yace fatabaya ala zalika kenan a nan me za ka kaddara kamar yadda yake cikin lafazi na al'imamu musulun sai ya ce fa'in hayyara a hadu huma la'akar an gane ko fa'in hayyara a hadu huma la'akar fata baya a ala zalika faƙad washe balbai'u idan ɗaya daga cikinsu ya ba ɗan uwansa zaɓi fata baya a ala zalika ya yarda ya amince suka ƙulla ciniki akan haka ba maganar dawowa baya manzo Allah ya ce faqad wajaba al-bay'u tabbas ciniki ya wajaba koda ba a rabu ba an gane ko kenan anan an dandanci muna zaune wani kace kana buƙatar kaza na ce zo mu ciniki muka yi ciniki na sayar maka kace ka saya sai in ce da kai to maganar dawowa kace ka fasa ba bata taso ba ka yarda ka amince kace eh ka yarda ka amince to koda ba mu rarraba ba wannan ciniki ya tabbata shine a nan kenan ya ce au yi khayyir a hadu kuma la'akar matukar ɗayansu bai ba ɗan uwansa zaɓi kenan a nan sai ka kaddara fa'in hayyara a hadu kuma la'akar in ɗayansu ya ba ɗan uwansa zaɓi fata baya a ala zalika suka ƙulla ciniki akan haka maza Allah ya ce faƙad waje ba da bai tabbas ciniki ya waje ba sai ya ce wa in tafarraqa ba'da an yatabaya'a manzon Allah ya ce idan suka rarraba bayan sun kulla ciniki walam yatruk wahidun minhum al-bai'a ɗaya daga cikin su bai daina wannan ciniki ba faqad wajaba al-bai' manzon Allah ya ce tabbas ciniki ya tabbata ko awa nawa za mu yi a nan a zaune in dai baka ce ka fasa ba ban ce na fasa ba aka rarraba akan haka to ciniki ya tabbata wannan kamar yadda a hausa ake cewa dalla-dalla ko kuma ka ce gwari-gwari kenan a maka bayani ɗaya bayan ɗaya yadda za ka gamsu shine anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kaga farko ya ce ciyayi idan mutum biyu suka kulla ciniki sai ya ce fa kullu wahidin min huma bil khiyari kowane ɗaya daga cikin su yana da zabi a zartar da ciniki ko a fasa sai ya ce malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba sai ya ce kuma wakana jami'an suka kasance a haɗe sai ya ce au yukhayyir ahaduhum al-akhar matukar ɗayan su ne ba dan uwansa zabi ba idan ɗaya daga cikinsu ya ba ɗan uwansa zaɓi fata baya a ala zalika suka kulla ciniki akan haka to ko da kafin a rarraba manzan Allah ya ce faƙar waje balbai tabbas ciniki ya tabbata sai ce wa in tafarraqa ba da an ya tabaya'a idan ku suka rarraba bayan an kulla ciniki walam ya turku wahidun minhum albai'a ɗaya daga cikinsu bai daina wannan ciniki ba manzan Allah ya ce faƙar waje balbai tabbas ciniki ya waje ba ba maganar wani ya ce ya dawo wani ya dawo ya ce ya fasa Allahumma anan in ina ga wannan abu gaskiya na fi bukatar kudi na sama da wannan abu a yanzu to ina iya dawowa in lallabe ka in ce wani cinikin nan da Allah ka rangunta mu saboda wata bukata ta bujiro mun na fi bukatar kudin da kayan a yanzu to a nan in ka ga dama ka amince kana iya cewa kawo kayan karɓi kudinka an gane ko amma in baka yadda baka amince to ba maganar a tursa saka a tilasa ka saboda haƙƙinka ne ciniki ya riga ya tabbata amma a nan kana iya rangwamta mun ka dawo ka ce ka fa wannan ka ce mun kawo kayan ka karɓi kudin a gaba a haɗe kenan anan mun fahimci cewa ashe ɗaya yana iya ba ɗan uwansa zaɓi in an yi ciniki to wani ba maganar dawowa fa kayan raka amince in ka ce kayan raka amince to shi kenan ko da ba a rarraba ba ciniki ya tabbata babun idza kana al-ba'i'u bil khiyari hal yajuzu al-bay' قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن أيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار قال حدثني إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربها ربحا ويم ويمحقا بركة بيئهما قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani idan shi mai sayar da kaya wato shi ne ya ce wannan babi ne wanda ke bayani idza kana al-ba'i'u bil khiyari wato idan shi mai sayar da kaya ya kasance yana da zaɓi hal ya juzul bai shin wai ciniki yana iya tabbata an gane ko in ya kasance kenan a nan shi wanda yake sayar da kaya shine ya faɗa ma mai saya ya ce masa to wani kayan nan in ka gaya maka zo mu kashe ciniki amma ba maganar cewa fa a dawo ko da ba mu rarraba ba to idan aka yi wannan ciniki shin yana iya tabbata wannan malam kamar yana mai da martani ne zuwa ga wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa iya wannan zaɓi ya taƙaita ne ga shi mai saya banda kenan mai sayar da kaya to shi yasa a nan malam ya yi babi don ya tabbatar da cewa wannan zaɓi ya haɗa ɓangare biyu kamar yadda shi mai saya yana da yancin ya ba mai kaya zabi to wannan zan zan sayi kayanka amma maganar ka ce ka fasa hau bata taso ba haka shi ma mai kaya yana da yancin da zai ba mai saya zabi to wane in ka gaya maka ba maganar a dawo baya ko da ba mu rarraba ba shine anan malam yace hal yujuzul bai in an yi haka shin ciniki yana iya halatta shine anan sai ya shigo da hadisin ibn umar Allah ya kara musu yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa kullu bayyi aini dukkan masu ciniki biyu ma'ana mai saye da mai sayarwa manzon Allah ya ce la bai a bainahuma babu ciniki wanda yake ingantacce tsakankaninsu ko kuma ka ce wanda ke lazuntar juna tsakankaninsu hatta ya tafarraka sai an kai lokacin da suka rarraba hatta a nan bi ma'ana ila an ai ila an ya tafarraka sai an kai lokacin da suka rarraba kaga kenan a nan sai ce illa bai alkiyar ya ce sai dai idan ciniki ne na zabi wanda na sayar maka da wannan abu je ka zuwa sati guda ka jarraba ka gani in ya maka kenan shi kenan ciniki ya tabbata amma in bai maka ba daga nan zuwa sati ka dawo da shi kenan wannan ko da an rarraba ciniki bai lazim bai tabbata ba don haka kenan a nan cayi kullu bayya ai ya ce dukkan kenan mai saye da mai sayarwa kenan yanda mai saye yake da zaɓi haka shi ma mai sayarwa yana da zaɓi manzo Allah ya ce la bai'a bainahuma babu ciniki wanda ke lazunta tsakankaninsu hatta ya tafarraka manzan Allah ya ce sai sun kai sun rarraba sai ce illa bai alkhiyar sai dai idan ciniki ne wanda yake na zabi don haka kenan a nan malam ya mai da martani akan cewa shi wannan zabi bai takaita ba ga mai saya hatta da mai sayarwa shi ma an ba shi zabi yana da yancin da kenan zai iya cewa ya fasa kamar yadda shi mai saye yake iya cewa ya fasa kamar yadda kuma shi mai saye yakan iya ba mai kaya zaɓi cewa ba maganar a dawo baya to shi ma mai kaya yakan iya ba mai saye zaɓi ya ce masa to maganar ka ce ka fasawa ba ta taso ba ka yarda ka amince idan ya ce ya yarda ya amince to shi kenan ciniki ya tabbata ko da ba a rarraba ba shine ya ce kullu bayyi aini kenan dukkan masu ciniki biyu da mai saye da mai sayarwa la bai a baina kuma babu wani ciniki da ke lazunta tsakankaninsu hatta ya tafarraka sai idan sun rarraba sai ce illa bai alkhiyar sai dai idan ciniki ne na zabi na kaje ka jarraba ka gani in yayi kenan ciniki ya tabbata sanan hadisi na biyu a baban hadisin hakimi ibn hizam Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa albayyani bil khiyari hatta ya tafarraka manzo Allah ya ce da mai saye da mai sayarwa kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi sai idan sun rarraba an gane ko sai idan sun rarraba kenan kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi ƙala hammam hammam sai yake cewa wajattu fi kitabi wato na samu a cikin littafi na kenan wanda nake rubuta hadisan da nake ji daga malamai na an gane ko sai ya ce na samu a ciki ya taru salasa mirar an gane ko kenan na rubuta wannan amma ya manta daga wajen wani malami ne ya ji wannan kalma shine hammam ya ce wajattu fi kitabi na samu a cikin littafi na kenan wanda nake rubuta hadisan da na rawaito daga malamai na na samu kalmar yaktaru salasa mirar an gane ko cewa yaktaru sai da na samu wai su uku a cikin kenan wannan lafazi na cewa albayyani bil khiyari hatta ya tafarraka kenan shi yakan iya ce masa kayan raka amince kayan raka amince ka zaɓi haka su uku sai ya ce fa in sadaka wa bayyana amma ya manta tawaye ji wannan lafazi shine sai ya ce fa in sadaka wa bayyana in suka yi gaskiya a cikin cinikinsu wa bayyana suka bayyana hakikanin lamarinsu za Allah ya ce burika lahu ma fi bayyima za a sanya albarka a cikin cinikinsu sai ya ce wa in ba idan ku suka yi karya wa katama suka ɓoye aibi za Allah ya ce fa asa an yarba haribahan ya kusanta su ci riba a cikin wannan ciniki amma wa yamhaka barakata bai ihima a sanadiyar ɓoyan aibi da suka yi ko ƙarya da suka yi za su shahi albarkar cinikinsu ko da an ci riba to wannan riba ba inda za ta je ta zo in ma Allah ya jefa wata asara da taɓewa a cikin abin da aka samu na dukiyar ko kuma dukiyar ma tana nan amma Allah ya hana kaka amfana da ita wannan duka wani hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala yawa gare su dangane da kama bayansa. shine ya ce wa in katama wa in kazaba wa katama manzo Allah ya ce idan suka yi ƙarya suka ɓoye aibi fa asa an yarba haribahan ya kusanta su ci riba a cinikin amma wa yamhaqa barakata bai ba manzo Allah ya ce kuma za su shahi albarkar cinikin su a sanadiyar kenan rashin gaskiya da suka yi qala sai yake cewa wa haddathana hammam wato habban yake cewa wa haddathana hammam qala haddathana abu tayyah annahu sami'a abdullah ibn al-harith yuhaddithu bi hadha al-hadith an hakim ibn hizam an nabiy sallallahu alaihi wa sallam an gane ku kenan shi nan habban ya zo da wata hanya ta daban hammam ya zo da wata hanya ta daban shi habban wato yake cewa kenan yana da wata hanya ta daban wadda ta fi kenan rashin marwaita akan waccan hanya domin waccan hanya daga habban tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum nawa ke akwai farko akwai hamma sannan akwai katada sannan akwai abul khalil akwai abdullahi wannan abdullahi ibn al-haris sannan hakim ibn hisa sai da aka samu mutum biyar kenan tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a nan sai aka samu wata hanya takaitacciya kenan farko hammam sannan abu tayya sannan abdullahi ibn al-harith sannan hakimu ibn hizam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan al-isnadun nazil ne tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mutum hudu malamin sa hammam sannan abu tayya sannan abdullahi ibn al-harith sannan hakimu ibn hizam amma a wancan sanadi na farko tsakanin habban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ke akwai kenan ga hammam sannan ga katada ga abul khalil ga abdullahi ibn al-haris sannan kuma ga hakimi ibn hizam babun izashtara shay'an fawahaba min sa'atihi qabla an yatafarraqa wa lam yunkir al-ba'i'u 'ala al-mushtari أو اشترى عبدا فعاتقه وقال طاووس في وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرداء ثم باعها وجبت له وجبت له والربح له وقال الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر رضي الله عنه فكان يقدمني ويتقدم أمام القوم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرد ثم يتقدم فيزجره عمر ويرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بئني قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال bi'tu min amiril mu'minina Uthman ibn Uthman ibn Uthman Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma malan bil wadi bi malin lahu bi Khaybar فلما تبايع أنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية, خشية أن, يرد أن, أن يرداني البيع وكانت السنة أن المتبيعين بالخيار حتى يتفرقا وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنت بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya sayi abu bayan an kashe ciniki fa wahaba min sa'atihi qabla an yatafarraqa kafin a rarraba take yanke sai yayin kyauta da abin da ya saya walam yunkir al-ba'i'u 'ala al-mushtari shi wanda ya sayar da kayan bai yi musan wannan kyauta ga shi wanda aka ga wanda ya saya an gane ko misali babur ne a kawo na sayarwa kuna zaune kafin ku rarraba da kuwa kashe ciniki ya ce ya sayar maka kai tsaye wani yana zaune sai ka ce wani na baka kuma shi wanda ya sayar maka yana ji kai kyauta da wannan baburkin bai ce ba bai ce ba ya fasa cinikin to yaya ciniki ya tabbata ko bai tabbata ba shine yace a wishtara abdan fa'ataka ko kuma mutum ya sayi bawa kai tsaye kafin a rarraba sai ya ce ya yanta wannan bawa kuma shi wanda ya sayar masa da bawan bai yi musan haka ba yaya wannan yantarwa ta yi ko ba ta yi ba ciniki ya tabbata ko bai tabbata ba shine kenan za mu ga amsar tambayar shine malam ya ce izashtara shay'an idan mutum ya sayi abu fawahaba min sa'atihi yayi kyauta da abin take yanke qabla an yatafarraqa kafin su rarraba da wanda ya sayar masa da abin walam yunkir al-ba'i'u 'ala al-mushtari shi mai kayan bai yi musan wannan kyauta da aka yi da kayan da aka saya a gunsa ga shi wanda ya saya bai ce ba a'a ya fasa a wishtara abdal ko kuma mutum ya sayi bawa bayan ciniki ya tabbata take yanke sai ya ce ya yantar da wannan bawa kafin a rarraba shi wanda ya sayar da bawan bai ce ba ya fasa shin ya yi ko bai ba shi ne a nan malam sai ya shigo da asar na dawus ibn kaisan al-yamani allah ya ji kansa ya faɗa lokacin da aka masa tambaya fi man yashtari sil'a alar rida game da wanda ya sayi kaya akan yarda da amincewa thumma ba a hatake yanke sai ya sayar da wannan kaya misali ka kawo kaya na sayarwa sai na ce na saya muka kashe ciniki kafin mu rarraba sai wani ya ce yana buƙatar kayan sai na ce nawa ka saya sai ya ce ya saya kaza sai na ce to na sayar maka kuma kana kallo na sayar da wannan kaya baka ce ba a kai ka fasa wancan ciniki da akai an gane ko to shine anan ya ce shi dawus yake fada fiman yashtar sila game da mutumin da ya sayi kaya alar rida a bisa yarda da amincewa kayan ka amince ka sayar min da wannan kaya kuma ba a hasanan shi wanda ya saya take yanke sai ya sayar da kayan kafin a rarraba Dawus ya ce waje lahu wannan ciniki ya tabbata tunda baka yi musu ba warribuhu lahu kuma ribar da shi wanda ya sayar da kayan ya ci riba an kenan na sayi kaya a wajen ka jika goma kafin mu rarraba sai wani ya gani yana so sai ya ce ka sayar min da shi jika sha biyar na ce na sayar maka da shi kai baka ce ba ka fasa to take yanke in na sayar da shi wannan kaya ya sayi kuma ribar da na samu ta wace amma wannan fa ya takaita ga kayan da wato ya halatta a sayar da su kai tsaye saboda sharaɗin sayar da kaya sai ka rigai ka amsa ya zama naka duk abinda baka rigai ba ka amsa ya zama naka sayar da shi wannan musamman in abinci ne wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali manzon Allah ya yi hani da mutum ya sayar da abinci kafin ya karba ya zama nashi ya auna ya ga yaya yake ciki misali na sayi buhu goma a mangazakinka na damka maka kuɗi sai wani yake bukata to bai ya halatta in sayar masa sai na je na karba na hudu su an gane ko kenan don haka malamai suka yi sharaɗi duk abin da kenan aka riga aka yi ciniki kenan wannan ya zamanto ya fita daga hannun mai kaya ya koma hannun shi wanda ya saya in kamar misali kamar mota ce kenan a meka maka kile da takardu kenan ta riga ta zama taka in misali gida ne shi wanda ya sayar maka ya fita daga gidan kenan ya meka maka an gane ko kenan a irin yau kenan shi ne ya riga ya baka takardun gida an yi an yi certificate band kenan a nan gida ya riga ya zama naka duk da cewa wannan shaida ce dama ake yi akan wannan na an riga an baka takardu kenan gida ya riga ya tabbata amma da yake a wancan lokaci ba wasu takardu ba ake yi na gida illa kasancewar in an yi ciniki ne dai akan zo a yi shaida kenan a yanzu kuma sai aka samu ci gaban kowane gida kenan yana da takardu nashi wanda shine matsayin kenan mallakar wannan gida kenan in ya riga ya meka ma kenan wannan ya riga ya zama naka amma kafin ka amsa bai ya halatta ka sayar ma da wani saboda bai riga bai zama naka kenan shine a nan ɗawus yake cewa game da wanda ya sayi kaya a bisa yarda da amincewa sun ba a haka tun a rarraba sannan sai ya sayar da kayan ga wani ya ce waje bata da ku wannan ciniki ya waje ba warribu da ku kuma ribar da ya samu tashi ci shi ne a nan malam sai ya shigo da hadisin ibn umar allah ya kara musu yadda ke cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi safar mun kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro fakuntu ala bakrin sabin li umar abdullahi yake cewa na kasance akan wani dan taguwa sa'abin wanda yake mai wuyan lamari an gane ko wanda ba ka iya saita shi a wajen tafiya li umar na mahaifina ne umar an gane ko as-sa'ab an ciro shi ne daga as-su'uba as-su'uba shine wuyatan lamari ya zamanto kwata-kwata in ana yin gabas shi yamma yake abin da ba za ka iya saita shi ba shine yake nihi ana ya ce kuntu ala bakri sa'abi na kasance akan wani ɗan taguwa wanda yake mai wuyan lamari le umar na mahaifina ne umar allah ƙara masa yadda fakana ya gribu ne ya ce wannan ɗan taguwa yana hin ƙarhi na ba na iya saita shi fa ya taƙaddamu a mamal kawo sai ya ringa zabura yana shiga gaban jama'a ana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a maimakon yayi hakuri shi dan taguwar ya tsaya a bayan manya su wuce gaba kawai sai ya zabura sai ya wuce gaba ni kuma bana iya rike shi yace fa yazjuruhu Umar mahaifina Umar sai ya zo ya ringa tsawatar da wannan dan taguwa wai rudduhu yayi kokarin janyo shi ya tsaya kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a sun wuce gaba sannan shi ya biyo baya thumma ya taƙaddam in umar ya dawo da shi baya sannan hannu sai ya sake zabura ya shiga gaban jama'a fa yazjuruhu umar ya zo ya tsawatar da shi wayar rudduhu manzo Allah sallallahu alaihi umar sannan ya dawo da shi baya fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama li umar wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗa ga umar sai ya ce masa bi'ini ya ce ya umar sayan mun da wannan raƙumin wanda a wannan gaba da ta gabata za mu fa'idanci ladabi na tafiya da manya in yaro yana tafiya da manya abin da ya dace ya tsaya manya su wuce gaba sannan shi ya biyu baya kamar yadda a nan umar allah ya kara masa yadda yana ganin bai dace ba a ce ɗansa ya shiga gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a wanda ladabi a musulunci abu ne wanda yake da tushe dole ne yaro ya girmama waɗanda suke na gaban shi domin girmama kamar yadda hausawa suke cewa bin na gaba bin Allah amma abin da ya kamata a ce girmama na gaba girmama Allah shi na gaba ba a bin shi sai in ya kasance akan da'a ne ga Allah da manzonsa na gaba in ya kasance akan abin da yake so a yi masa biyayya ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa to ba maganar a yi masa biyayya saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yake sama da haƙƙin duk wani an gane ko komin kusacin ka da shi amma abin da ya dace wannan kalma a ce ke da girmama na gaba girmama ubangiji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa yana daga girmama ubangiji subhanahu wata'ala girmama wato dattijo wanda yake musulmi ma abucin gurgura kenan anan ana nuna mana duk wanda ya fika to yana da haƙƙin cewa ka girmama shi a matsayin a matsayin ka na musulmi a matsayin shi na musulmi dole ka darajanta shi to don haka anan Umar Allah ya kara masa yadda idan dan shi Abdullahi raƙumin ya nuna him karfi ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a Umar sai ya yi maza ya je ya tsawatar da raƙumin ya yi ƙoƙarin janyo shi ya dawo da shi baya hallo raƙumin sai ya zabura sai ya shiga gaban jama'a hallo Umar sai ya je sai ya dawo da shi manzo Allah sai ya faɗa ma Umar sai ya ce masa bi'i ne sayan mun da raƙumu wannan shine dalilin da yake nuna cewa kana iya ganin kaya a wajen mutum ko da ba na sayarwa ba ne ka ce ne ina buƙatar kayan nan ka sayar mun da su kuma ba laifi ba ne ba ba sai mutum ya kasa kaya ba in ka ga abu kana so kana iya neman cewa a sayar maka in yana da niyyar sayar maka ya sayar maka in baya da niyyar sayarwa ya ce ba na saidawa ba ne ba kaga umar ana ai ba tallata rakumin shi bai yi amma um mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar bi ne yace saye mun da wannan rakumi kamar yadda bayani ya gabata Jabir Allah ya kara masa yadda shi ma ba tallata rakumin sa bai yi maza Allah ya ce masa ya Jabir sayen mun da rakumin ka ukiya guda Jabir ya ce to anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Umar yace bi ini yace sayar min da shi qala sai Umar take yanke sai yace huwa laka ya rasulullah yace ya manzo Allah na baka shi kyauta shi can Jabir da aka ce sayar min da shi Jabir yace a ba zan sayar ba amma sai da aka faɗa masa kuɗin aka ce zan sayi manzo Allah yace sayar min da raƙumin ka ukiya Jabir yace a ba zan yarda ba in sayar da shi wukiya shi ko anan umar cewa ya rasulullahi na baka shi gaba daya na baka shi kyauta akwai bambanci jabir mabukaci ne kuma wannan raƙumin raƙumi ne ɗaya ɗaya raƙumin ya kasa ana cikin tafiya ya ma kusa fita daga sha'anin shi da albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da ya zo da wani kwagiri a hannun shi ya dan doki wannan raƙumi take yin kira kumi sai ya kwashi kuzari ya zamanto duk a cikin ayarin babu raƙumin da yake da kuzarin raƙumin jabir wanda wannan mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi jabir mabukaci ne raƙumin raƙumi ne daya daya wanda ya kasa ya ma kusa ya fita daga sha'aninsa to raƙumi yanzu ya dawo cikin hayyacinsa an nemi cewa an saya ukiya guda ya ce a bai sai da ba kuma wanda shi jabir mabukaci ne bayanin ya gabata mahaifinsa abdullahi ibn haram ya mutu ya bar masa yan uwa mata kannin jabir kusan mace tara wanda jabir shi yake daukan nauyinsu kuma mahaifinsa ya mutu ya bar masa bashi kuma sai da ya kokarin biyan bashi shi kuma umar kasancewar yana da wadata umar dan kasuwa ne don haka a nan shi ne sai shi umar sai ya ce huwa laka ya rasulallah ya manzan Allah na baka shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ni manzan Allah ya ce a ba na buƙatar kyauta kai dai sayar mun da shi a lokacin nan fa ba a humi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato umar ya sayar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan raƙumi fa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya faɗa sai ya ce huwa laka ya abdullahi ibn umar ya kai abdullahi na baka raƙumin ta suna ubihi ma shi ita iya abin da kake so da shi na baka shi na mallaka maka kaga a wajen umar aka saya kuma aka ma ɗan shi kyauta da raƙumin to anan malam ya shigo da wannan hadisi domin kenan anan kasancewar in dai aka riga aka yi ciniki kai kyauta da abin da ka saya shi wanda ya sayar maka bai ce a'a ya fasa ba wannan ciniki kana shi ka kyale to ciniki ya tabbata ba maganar ka dawo a gane ko saboda a nan shi abdullahi ibn umar kamar matsayin wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne game da karɓar wannan raguri kuma aka ce take yanke an bashi to wannan shine asali akan mas'alar kenan da malam yace izashtara shay'an idan mutum ya sayi abu fa wahaba min sa'ati take yanke kyauta da abun qabla an ya tafarraqa kafin su rarraba walam yunkir al-ba'i wa al-mushtari shi mai kayan bai musan kyauta da wannan kaya da shi wanda ya saya yi sai ya ce a wishtara abdan fa'ataka kenan sai ya kiyasta mutum ne ya sayi bawa bayan ya sayi bawa take yanke sai ya ce ya yanta bawa kuma baka yi musu baka ce ka fasa to wannan ciniki wannan yantarwa shi ma ya tabbata sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin salim ibn abdullahi ibn umar daga mahaifinsa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ibn Umar ke cewa bi'itu min amirul mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma malam bil wadi bi malin lahu bi khaybar wato Abdullahi dan Umar yake cewa na sayar ma Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda malan wata gona ta bilwadi wadda take wadil qura bi malin lahu bi khaybar shi kuma da wata gona shi wadda take kai ba muka yi ciniki cinikin gona ne da gona domin ita gona dukiya ce an gane ko kar mu manta ya gabata hadisin wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda lokacin da lantana lulubirra hatta tufi kumi ma tuhibun ta sauka wato Abu Dalha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ka fa sani cewa a cikin dukiya ta gaba daya babu wata dukiya wadda na fi so na fi kauna sama da gona ta wadda ake kiranta bai ruha ya ce abinda nake shaida maka wannan gona na bada ta saboda Allah sata inda Allah ya nuna maka to don haka shine a nan ya ce bi'itu min amirul mu'minin Usman ibn Affan radiyallahu anhuma malam bilwadi bi malin lahu bi khaybar na sayar ma usman Allah ya kara masa yadda malan wata gona ta bilwadi wadda take wadul qura bi malin lahu shi kuma da wata gona shi bi khaybar wadda take khaybar muka yi ciniki wannan na nuna mana halaccin cinikin gona da gona kaya kenan guda biyu wannan ana iya yin cinikin su koda sun saba abinda baya halatta a yi fifiko sai idan ya kasance abinci ne sai dai a bada tamka da tamka in jinsi ya kadaita an gane ko kenan a nan shi ibn umar ya ba usman ibn affan wata gona shi ma usman ya ba shi wata gona tashi a kai ba shi ne ya ce falon mata baya ana lokacin da muka kashe ciniki ibn umar ya ce raja'atu ala aqibi hatta kharajtu min baitihi ya ce sai na tashi ina da baya da baya ya ce sai da na fito daga cikin gidan usman an gane ku sai da ya fito waje sannan kuma sai ya koma ya ce khashiyata an yi raddaniyar bai don jin tsoron kadeta da wannan ciniki an gane ku ana zaune an kashe ciniki a gidan usman shi usman ya yarda ya ba ibnu umar waccan gona tashi ta khaibar shi ibnu umar ya ba usman gonar shi wadda take wadul qura to da a gama ciniki ibnu umar sai ya tashi sai ya ringa da baya da baya sai da ya hutu shi kenan kaga an rarraba shine yace dan jin tsoron kada ya dawo min da wannan ciniki yace ya fasa sai yace wa kanati sunna ibn umar ya ce sunna fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance annal mutabayi aini bil khiyar hatta ya tafarraka lalle masu ciniki biyu da mai saye da mai sayarwa suna da zabi a tabbatar da ciniki ko a fasa sai sun rarraba qala abdullahi abdullahi sai yake fada shi ibn umar yace falamma wajaba bai'i wa bai'uhu a a lokacin da ciniki na da cinikin shi wato suka tabbata an gane ko kenan maganar ya dawo ko in ce na dawo na fasa kenan bata mata so ba shine yace falamma wajaba bai'i wa bai'u lokacin da ciniki na da nashi ya cancanta ya zama ba maganar a dawo baya ra'aitu anni kad gabantu yace sai na ringa ganin cewa ana bigi hancin Usman me yasa yace bi anni suqtuhu ila ardi samuda bi salati layal gona ta wadda na saida mishi a nan wadul qura an gane ko tsakanin ta kenan zuwa kasar samud wato sai kayi tafiyar kwana uku kenan na ƙara tura shi da tafiyar kwana uku tsakanin shi da madina kenan a inda gonar take na ƙara tura shi sai kayi tafiyar kwana uku kafin ka kai gonar wanda da misali daga madina in za a je gonar kenan za a yi tafiyar gonar usman da daga madina in za a yi an gane ko misali kenan gonar in za a yi tafiyar kwana bakwai kenan yanzu ya zama kwana goma a waccan gona da aka bashi shine ya ce bi an ni subtuhu ya ce na ƙara tura shi ila arzi samuda zuwa ƙasar samuda bi salasi layalin da tafiyar kwana uku wasaƙani ilal madina bi salasi layalin ni kuma ya kusanto da ni zuwa madina da tafiyar kwana uku kenan da in gonar ibn umar ana tafiyar kwana goma yanzu ta zama sati guda shi kuma ta usman da in ana tafiyar sati guda yanzu ya zama kwana goma kenan shi ibn umar ya samu raguwar kwana uku shi kuma usman ya samu ƙarin tafiya ta kwana uku kenan shi ta ibn umar tsakanin shi da madina ya samu raguwar kwana uku shi kuma usman ya ƙara nisanta da madina kwana uku kenan wannan yana nuna bige zuwa madina ya ƙara kusantowa da ita shine yake cewa na bige hance shi kada gaban tuku ya ce hakika na bige hance shi domin na samu raguwar kwana uku kuma na kusanta da madina shi kuma kenan ya samu ƙarin kwana uku akan gonar da ya karba to wannan yana nuna mana kasancewar in ka sayi abu akwai halaccin kenan yadda za ka yi wayo ga wanda ka sayi kaya kenan ka tabbatar da wannan ciniki don kada ya dawo ya ce ya fasa kamar yadda anan ibn umar allah ya kara masa yadda bayan an gama ciniki kenan yama usman allah ya kara masa yadda dubara ya danyi da baya da baya sai da ya fito daga cikin gida kenan rabuwa ta tabbata an gane ko kenan maganar usman ya ce ya dawo ya fasa wannan ciniki kwata-kwata ma bai mata so ba sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda wato kasancewar wanda yake da yake halatta mutum a sayar da kaya waɗanda suke fakekke duk abin da baya nan in dai za a iya siffanta shi kenan a iya gane shi cewa faɗin shi kaza yana da kama kaza da kaza to ya halatta a kulla ciniki ko da baka gani ba in dai an siffanta maka an ce kamar kaza ne faɗin shi kaza ne kuma kai ga ka amince in dai ba a samu ba saɓani akan haka ciniki ya tabbata in an samu saɓani akan yadda aka siffanta ma kenan kana iya dawowa ka ce ka fasa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك